الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba sha biyar ga watan jimadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da ashirin da uku za mu tashi darasi na ɗari biyu da ashirin da hudu muna cikin kitabul fada'il babu fada'il Isa alaihi salam mun tsaya daidai kan hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da ashirin da bakwai inda muka ce za mu faro ta kansa saboda lokaci ya kure a wannan masallaci mai albarka na Huzaifatu bin Yaman muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kada zamana mala yake hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da bakwai da ashirin da bakwai ya kuwa ana abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira Allah ya kara masa yadda yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت على yana cewa ma min bani adam babu wani dan adam mauludun da za a haifa ko da aka haifa illa wa masuhu shaytan fatin sai da shaytani ya jabe ya muntsine shi ya dake ko ya zungure shi yake hina yulad lokacin da aka ake haihuwarsa fa yastahillu sarihan sai barke da kuka min masu shedan saboda wannan zungurin da shedan ya ba gaira maryam banda da na maryam wabni hada danta banda wayannan shi da abu hurairah ya ittibaki yace tun mai kula abu hurairah sannan abu hurairah yake wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim sai ittibaki da ayar da Hanna ko akwai Hanna akwai Hamna Hanna ita ce mahaifiyar Maryam dogul yan kenan akwai kuma Hamna ita kuma yar uwar Zainab bint Jahash matar Annabi alaihi salatu wassalam saboda kowane yara ta duk da mu mun fi sa Hanna din Hamna shi ma suna ne mai kyau. Hanna mahaifiyar na na Maryam kenan. Ita ce Hanna. Kun ga ai ta yi wannan addu'ar gawa ga ‘ya'yanta cewa sai wa in yau ayi duha bika wa zuriyata ya Allah lokacin da abin da zai faru ya faru na bakance da ta yi cewa Allah lokacin sarki ya ba ta ɗa namiji ko zai zama mai hidima ga masallaci sai kuma Allah ya bata mai wa inni samaitu ha maryam Allah ya ce na sanya mun sanya mata suna maryam wasu malaman ce ma'anar maryam ne ibada ke wa inni a'uduha bika sannan kuma ina nema mata tsari a gurinka ya Allah ita wannan maryam in kina da hannu wa zuriyataha ba ita kade ba hadda ƴaƴan da za ta haifa kun gane asalin addu'ar ku ita ta roƙa mu cewa Allah ya tsare ƴarta da kuma ƴaƴan da za ta haifa shine wa zuriyataha da zuriyar da za ta haifa ita na na Maryam min shaytanir rajim daga shaytan abin jifa sai Allah ya amsa ku shi za abin da ake faɗa kenan duk lokacin da aka yi haihuwa to kai wanda karka yi danka addu'a tun kan yazo haka in yazo ka dora da addu'o'i kai masa addu'a kuma addu'o'i iyaye suna da tasiri akan yaya ne ga wata gaba to saboda haka wannan wannan shine asali tushe na tsari da annabi isa alaihi salam ya samu me za mu koya karkashin hadisi duk da cewa na na maryam kun gabata da wani wasu yaya an ba annabi isan ba ba ta ƙara ba mu ƙara jin labarin cewa ta haifi wasu yayan ba shi kaɗai ta haifa yawwa na farko fadilatul li sayyidati maryam wannan falala ce ga nana maryam wa waladiha isa da ɗanta annabi isa wa anna la hafizahuma min adha shaytani inda wiladatiha domin Allah madaukakin sarki ya tsare su daga zungurin shedan da cutarwar shedan yayin haihuwarta sanan na biyu asar du'a fi hibbillahi da ibadihi min kulli makruh irin tasirin addu'a tasirin addu'a wajen kiyayewar Allah madaukakin sarki ga bayansa ga duk abin ki Allah ya tsare ka kenan na uku bayanu adawati shaytan lil insan min awwal lahza ko gani shaytan Allah da kansa yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu saboda haka Allah ce ku rike shi abokin gaba saboda shi ran da ka fara tirowa duniya za ku fara fada kuma ran da za ka komawa ba zai kyale ka ba ka zo duniya ya dace ka sannan ran da zaka koma gurin Allah kuma yana kokarin ya raba ka da imani idan Allah yake to ku rike shi abokin gaba idan Allah ya ga wani a suratul yasin alama hadi ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin saboda haka Allah yake ba mu yi alƙawari da ku ba tun a ƙwayar zarra muna gadan bayan annabi Adam Allah ya alƙawari da mu cewa to kar ku sake ku yi wa wancan shedani mubaya kar ku ba kar wanda ya sake mar mubaya to mu abokin gaba ku ne Allah tunti ne ya gaya mana ai kamar abin da yake faruwa ne tsakanin musulmin yanzu da Yahudi kullum Allah ya gama faɗa tafsiri duk azumi sai a zo wasu masu sauki amma abin mamaki sai ga wani suka zauna suka yi hira wai sai a yadda sai su zauna su ja jayi minti a girin minti a awanni ana yin jayi ko wasu sai a ce a an tattauna waje ma za su cika ai abinda Allah ya yi wa Yahudu na kalubale kamar yadda ya musu akan Qur'ani cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu tunda da can zamanin annabi ba ku kawo irin qur'ani ba sai muku kai musu kalubale yake to har kiyama ta kai ba za ku kiyama ai kaga da sai su ce bari mu kare ta Allah bari mu amma har yau ka ji sun yi kai yanzu wani dan uwa ya ma gori cewa wa kalle ji Allah gabara kai Allah ramma ne ya ma gori ta ji daga kai a ramma ne za ka iya mai da hankali da zai kai hadda ka dawo kai lauya ne da zaka zo dala da ka ba mu kudi wallahi za ka iya zuwa kai karatun do wani karatu na duniya wani ya ma guri za ka iya zuwa kai ko ya ma ta haddi kalubale ya yi challenge ɗinka akan wani abu za ka iya zuwa to gashi an kalubalen zai cewa Qur'anin gaba ɗaya Allah yake ya rage yanzu sura goma yake so fatu bi akir suwar mithlihi mubtadayatin wanda za ku yi fabrication wa da'u man taradu Allah ya ce kar ku zauna ku kadai duk wanda za ku nemo dan maja wanda za su taimaka muku ku nemo shi min dunin lahi ko ma bayan Allah in kuntum sadiqina har gaskiya ku sai ma ka sauka daga nan sai Allah ya ce fatu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunin lahi in kuntum sadiqina an hakura da sura goma yanzu sura ɗaya ake so kwatan kwatan inna ɗaya na kalkauka Allah da ya gama wannan jihadin da yake fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ka gane bambancin ayi in lam taf'alu wa lan taf'alu eh abadan saboda haka tunda ba ku yi ba ba za ku taba yi ba kuma aka rubuce Qur'ani daga Fatiha zuwa Nas ai da sai su zo su karyata to haka ba Allah ya faɗa a cikin Qur'ani yake walan tarda hankal yahudu walan nasara hatta tattabi an millatahu wannan ayar an yi abrogation din ta ne tana nan mukama ce tana nan amma sai ka sha mamaki har yanzu mutum suke kira a zauna kuma a yi su ce ni su wadu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a in kan kafiri ya yadda da kai sai ka dawo ka koma kafirci irin nasa yawwa amma ba wani abu da yahudawa za su zo su na alkawari su cika shi babu ai da ko sau ɗaya zai zo su ta ga ƙur'anin nan kullum biya mu da ake an ce ba mu da alkawari ba mu da kaza sai mun yi kaza ya kamata bari mu dai yau mu ƙetare ne kaza ɗin wane mutum wanda ya halice su shi ya faɗa mana su amma har yanzu za ka ja mamaki sai ka biye musu ake ana biye mu to haka Allah ya gaya ba shedan domin ba da kai ya fara faɗan ba kai karamin alaji daidai fara da babanka ko ko a duniya ta ake mahaifi uba ne bango ne mahaifi wa bango ne sai rage kuɗin sa ko bango ne sai bayan bayan nan zaka gane cewa lallai ka ba katanga ta zube can ana ta kawo hari wannan katangar ita take bakin kanka amma layaran da baya nan duk abin da aka harubo kanka zai yi wani mawaki ko mutanabi ne yana cewa idan ma ra'atu ahlul baiti wanna badalahum min an-nas al-jafa'u lokacin da ba a ganin idan mahaifinka ko bai da kuɗi a lokacin wanda bai sai taka ka ba sai ya taka ka kai ne ba ka ganin muhimmancin sa yanzu tunda kullun ka koma gida za ka gani ba za ka gane yana da muhimmanci ba amma ran da idan ka idan ka sai ya cire to za ka gane wa da wa kai mu'amala za ka yi da giretin din da ba za a gyara ba domin ya tafi ƙarai ko shi za kullum muke gaya wanda iyayen su ke rayu kullum su ana gaya musu domin kar su faɗa kurakuran na baya yawwa kamar aure ne ai wanda bai ba kullum faɗi ake cewa daure kai kaza kaza ya kamata a yi taimakon ka ake yi domin wataƙila shi wanda yake faɗan ba sun kuɗa mai kan turuwa aka yi ba ko kuma shi ya je titi a kan shi ya koya a kansa misali amma kai kurakuran yanzu ake nusar da kai cewa a haska gurin nan karka kai kai ka mai ta an taimaka maka to haka duk wanda iyayen su suke raye lalle ya rike da hannu hudu ba biyu ba suna da muhimmanci za ka zo ka rika cewa kai sai dai a dame ka wata kawo فستذكرون ما أقول لكم to wannan shine yake gaya mana cewa bayanin adawati ke dalil insani min awwali lahza bayani akan adawar mutum ga wato shi dan ga mutum tun farkon fari karan fari ya fara adawa da kai ana haihuwa ka bai ka sani ba abin da ka sani amma sai ya zalunce ka to haka ran da kai rauni zaka koma ga Allah ranan ba ba zai kyale ka ba Allah ta tsare mu shi eh tun daga tuji annabi Adam fa ka ga irin yaudara da ya rike masa eh rantsuwa eh Allah ya so hadisi na 1528 ana bi wa radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi alayhi salatu wassalam daga annabi kira da Allah Allah tabbata gare shi yace ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasri annabi Isa dan Maryam ya ga wani mutum yana tata Dejin shi yana tata fa kana lahu sai yace da shi a tarakta ba Allah tata kuma za ka yi tata take yi ya tambaye tata kuma kala kalla sai wannan mutumin zai ja wallahi a ni ba ta ta nake ba yake ji ba ta ta yake ba wallahi alladhi la ilaha illa hu kujiran zuwa na rantsi da wannan ubangijin da ba wanda ya tantance a bauta wa sai ji ka ji rantsi kamar yace wallahi tallahi ni ba kanka nake ba eh haka ya ba na rantsi da ubangiji da ba wani zai ji ni ba kanka ne ba fakala iza ta annabi iza yace bari ku ji annabawa amantu billah yace to na yi imani da Allah wa kadzabtu ayni sannan na kanyata abin da ido na ya gani ido na yayi ƙarya na yi imani da Allah da karanci ne na yi da ido na ne ya ƙarya hasunan da shi ne malamai suke kawo wannan karkashin cewa wato ya yadda da aika za ta yi ba abin da ya sa annabi adam ya yadda da abin da shi dan ya faɗa ya rantsewa yi su kuma a gurin annabawa ba wanda zai rantse wa Allah akan ƙarya wa qasamahu ma inni lakuma la minan nasihin yace na rantse da Allah yayi musu rantsuwa da ranar Adam da Hawwa sai na adam da nana hawa yayi musu rantsuwa cewa ya rantsi da Allah nasiha yake yake wallahi tallahi nasiha nake mu in kuka ci wancan bishiyar kaza kaza kaza har da rantsuwa to kuma wanda kamar Abdullahi dan Umar ne idan mutum yana da addini ya yarda da Allah an karanta mar ba zai taba kawo wa za ta yi maka ba saboda kai kwarin addinin ka gani kake kowa haka yake saboda kana ganin zai wahala wanda ya san Allah ya ya ya rantse da shi akan kariya Abdullahi da Umar ba ga abin da bayin da suka kai mar ba aka ce yayin ta bayi dubu ai wayo suke masa sai mutum ya shigo sun san shi yana tsalle addini in ba yana zuwa yan gaji kawai zai bari sai ibn Umar na zaune a baya yana lazimi ko yana ga wasu ya tafi gefensa kawai sai ta da kabbara Allahu akbar bawa idan ya kai sallah ne kyau zai ce bayan ka iya ce zo kai ka iya sallah haka da ba ji ka yan daka sai wani ya lallabo ya ce ya bi Umar wallahi yaudara ta ake yi sai dariya yake to inda da addini za a yaudare ma ai mun gode wa Allah haka yake Ita in dai ranki za a yaudar domin ba ka da addinin ba ba za ka yaudar da shi ba. Sai dai addinin ai. To kaga Annabi Adam alaihi salatu wassalam shi ma rantsuwar nan ce ta jai. Shi ma Annabi Isa alaihi salam wannan girman sunan Allah da aka rantse ne yana ganin ba yadda za a yi mutum ya zo ya rantsuwa da Allah akan ƙarya in ce ya yadda to idan bai ga daidai ba tunda dai ya rantsi ya hayya yawa to kaga ke nan ma ya haka yake shine annabi alaihi salatu wassalam yace sadaqaka wa huwa kadu da Abu Hurairah ya kama shi yana sata sai ji cika ni zan baka wata fa'ida sai karanto ma ayatul kursi ya ce gashi gashi ya take da yazo ga annabi da yake to ai sadaqaka wa huwa kadu abin da yake ma gaskiya ne amma shi ƙarya ne amma magana gaskiya ne to shine malamai suke fassara wannan cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam ya kyautata zatansa ga wannan bawan Allah ya yarda cewa idansa ya yi kuskure ya yarda saboda rantsuwar da yi yauwa domin Allah maɗaukakin sarki yana da girma a idan annabawa to shi sa da ya rantse mar da yi sai ko ya ba to wannan abin da ya ɗauka fa ya yi ce da ya ce a shi ba ta ta yi ba shi ne malamin suka kawo maganganu wasu suka ce a'a ya ce ba ta taye ba saboda abin nan da ya dauka nasa ko kuma a da kasanta ki ba nasa bane amma yana da kaso bai bari a raba ba ko kuma a dauka yayi ya gani ya dauka ne dan ya gani to amma dai ko dauka kai ga ya ka bari masu ji su zo da irin wannan abubuwan to da ana ta kawo abubuwa ne don me duk abin da zai faru mutum ya zama mai kyautata zato ko da yake fadlu bin iyas Allah ya masa rahama yana cewa ka ba wa mutum uzuri to ta inda tara kafin ka kama shi da laifi daya ta inda tara to shi ne yake ma yau kadu min alhari me za a koya akan hadisin na farko mana halafa billahi ala shay'in to duka jeri ne wanda ya ba rantsuwa ka gaskata shi da zirin ya bayyana karara cewa ƙarya ƙarya ce to wannan kuma sai kai dinayi sai ka gaskata rantsuwar da aka girman Allah za ka kalla me za a aka ce wani lokacin wani zai zo ya rike ma bara za kai ka san ƙarya yake amma Allah da ya faɗa sai ka baki dai wani ce ma dan girman Allah sai ka ji nauyi wallahi wani lokacin ku ko ka da baka baya ba sai ka ji gaba ɗaya tsiga jikin kana kai sai ka ji ba daɗi gaba ɗaya ka ji gode ne dan girman Allah kalmar da nauyi ko mu je ce ma wallahi tallahi kin jiya ban ci abinci ai za ka ji sai ka tuno cewa yanzu mutum ya ce ko awa zuwa abinci kuma ya ce wallahi tallahi Allah za ka kalla kawai yawwa kai abin da ya dace shine ma da yake ihsanu zanni bil muslimina sababun zahir fi ibqa'i al alaqat al ukhawiyya kyautata wa mu'mini zato dalili ne a fili da yake wanzar da alaka wadda take ta yan uwantaka ne karfi warai kuwa mai karfin gaske kyautata zato to wannan shine kaga ni ba a annabi alayhi salatu wassalam ma da ya dawo daga yakin tabuka munafikai ba haka suka rika zuwa ba sai mutum ya zo ce wallahi tallahi ba abin da ya hana ni abin da ya hana ni zuwa wani uzuri ne sai je ka karya ba haka suka rika ba annabi sai ya kalli rantsuwar ya ce ce ka Allah ya ma gafara in gaskiya ne abin da ka faɗa ai kaga sai daga waye Allah ya tona musu asiri cewa duk makaryatan nan su 80 da wani abu Allah ya ce gaba ɗaya za su shiga wuta wanda mutum uku wanda suka zo suka ce wallahi mu tsautsayi tsautsayi ne kawai ba wani uzuri da muke da shi Sa'ad bin Malik Hilal bin Umayya waye da yamma eh Muraratu bin Rabi'a su ukun nan kaga su ne kawai kuma da karshe ka gaskiya sai ka kwace su duk da sun an sun shiga prostitution mai tsanani kwana hamsin ba a kula su har matan su daina kula su kai domin Allah ya ce daga yau a ɗauke mu duka kan wanda ya kuma kula su amma daga nan ba har yanzu biya gaskiya su muke alƙur'ani Allah da kansa yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin da wayannan mutum uku ake nufi ku kiyaye Allah ku zama cikin su kuma gashi nan har yanzu ana ci albarkacin su saboda ne gaskiya ba a cewa gaskiyar mutum ta kare ba wuce ma cewa yi ƙarya fure take kuma kowa ya zama matsalar fure ko shi sa ya aka hana cinikin muzabana ko yawwa domin akwai garar a mun biya a umda akwai garar mutum ya zo ya kalli kawai bishiya yanzu don ta fito da wannan hudar an yi feshi ta fito dan huda ta zai zo duk wannan fulawoyi ko ne sai kai a wani lokacin ma banda iska da take zuwa da shi wani lokacin ma ko ruwa ya tsaya wani lokacin ma sai ya fara ɗan kula da ƴaƴan nan musamman mangoro sai ya fara haje yana ta zubowa to ko gurin ko kun ya girma ma gurburi ya ci babu min fadail ibrahim al-khalil alayhi salam babu da yake magana akan yana daga falalar annabi Ibrahim badadin Allah badadi ba shine ba wai close friend da bature yake faɗa ba badadi shine wanda wato za ka ɓoye sirrin ka duk duniya ba wanda za ka iya gaya banda shine badadi eh to shi badadin Allah ne shine annabi yake inna allaha takhadani khalilan kama takhada ibrahima khalila ni ma Allah ya rike ni badadin sa kamar yadda ya rike annabi ibrahim badadi ana bi hurera radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana ibrahim alaihi salam mai wannan hadisi a adabul mufrad annabi ibrahim alaihi salam yayi wa kansa kaciya وهو ابني ابن 80 سنه shi bai yi wa kansa kaciya ba sai da yi shekara 80 a lokacin Allah ya umarce shi yayi wa kansa kaciya to sai aka ce bil qadduri za ku iya jiro fasara da muka yi nan biyu yawa ta farko aka ce bil qaddur da wannan abin ya sunansa kurada kurada da shi ya cire fatar domin kaciya dawa shi ne cire fatar al'aura ya dace ta kawai domin Allah ne yake a cire din in Allah cewa ya cire gaba ai al'auran ba zai cire domin umarnin Allah ne to Allah yake da jiya wa kansa kaciya kuma yi wasu kuma malamin suka ce alqaddum din ismul makan wani guri ne a Syria a Sham sunan guri ne alƙaddum din a wannan gurin ya wa kansa kaciya Khalilur Rahman wane mutum saboda bida wala yake cewa ai ta kaciya a wato tun asali da ma alumai na baya suna yi tuntuni kuma shi annabi Ibrahim ai kaga shakundun ne Allah da kansa yace inna Ibrahim kana ummatan a shi kai al'umma ne kare kuwa domin duk duniya ta tarar mar duk duniya ta tarar masa ya iya da ya saki hanyar Allah eh in kana karanta wallahi in mutum yana karanta suratul anbiya sai wato sai ji kamar kai ya dena gogor baya dai dan tsari da wannan sura annabi ibrahim ya nuna bajinta eh duk duniya a hada wuta a hade ba kuma hadda babanka kaga dai yadda mutum yake ai abubuwa uku mutum yake takama da su asali rege ganye ko bishiya gaba ɗaya wannan abubuwan take kunta gaba ɗaya to gaba ɗaya shi sun juya ba baya asalin na zaba ba yi ba to baya yi ne mata zama yan nuna alayi ce ita ba ko to saboda haka kaga gaba ɗaya duniya ta juya min baya har sai da Allah ya taimake shi da annabi Lut alayhi salam domin zamanin iske Uji ta Allah mara kuma sannan da aka ji za a kashe gari gari aka rika kawo agaji na kiraye kowa sai ya kawo ba mutane ba kawai har da wa kwari shi annabi ya gaya mana hadisin bukari yace in kun ga in kun ga tsaka ku kashe ta ko yace uktulul awzar fa innahu kana yafuqu ala ibrahim ita ce da hura wuta to ita take tsaka ibada to shine yace kaga Allah da kansa ya yi shi kana ummatan qanitan lillahi anifan wa lam yakun min al-mushrikeen bai kasance cikin mushrikai ba me yasa saboda shakiran li an'umihi ya gode wa duk ni'imomin da Allah ya masa sai ji tabahu Allah ya zabe shi wa hadahu kuma ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya ne kakkiya in Allah ya shirye da kai ba kai ba kwada shi ta kullum muke roƙa Allah ya shirye na siratan muttaqi kullum na tuno mana wannan kina wa za ku yi ba annabi ne yake dalla sahabbai a bayan da zai ce ihdina siratal mustaqim sai amin kin ka san Allah ya amsa kuma wani ya zo ya ce wai sun yi ridda kai kuma ka yadda awa wala me za mu koya ƙarƙashin wannan hadisi ai kaga kafin mu wuce nan bakin kaciya annabi yana faɗa hadisin Abu Huraira yana cewa alfitratu khamsun ko khamsun min alfitra duk ya zo da ruwaya a haka abubuwa biyar suna cikin mai tsarki abubuwa biyar na farko alkhitan kaciya wal istihdad da cire gashin mara wa taqlimul azfar da dadda sai farata na hudu wa nasful ibdi da cizge gashin hammata ko a ce da aske gashin hammata a yanzu na biyar wa qasu shari da dadi rage gashin bai don barin gashin baki cika an gane ko har yanzu doya shi gan ma ruwa wannan kazanta in ka zo shan ruwa sai ya shi ma sai ya sha in za ka sha fura sai ya sha to shi ne ila mu koya mashru'iyyatul hijab na farko shar'antuwar kaciya li annahu min sunan bid'a domin yana daga sunna ta sarki malin yake na biyu al-khitanu kana mawjudan fil umam sabiqa kaciya ana yin ta al'ummar da ta gabata na uku shar'u man qabla na shar'un lana ta wata formula shara'u wanda suke kafin mu shara'an mu ce amma idza jaa fi dinina ma yu'ayyidu yawwa za ku ji muna yau faɗa su malamai suna cewa shar'u man qabla na laysa shar'un lana yawwa amma idan kace shar'u man qabla na shar'un lana sai kai sai kai bayani an gani sai ka dora idza jaa fi dinina ma yu'ayyidu idan abinda wato abinda zai karfafe shi zo a addinin mu shi ne shar'u man qabla la shar'u da anan ne shar'u man qabla la shar'u da wannan formula kaida ce ke ana bi wa yara radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala abu hurairah yace annabi alaihi salatu wasallam yace la ba haqqu bi shakki min ibrahim dan kuma tawazu annabi za a nuna tsantsa yace mu muka fi tantanta mu yi kokwanto min shakka fiye da annabi ibrahim ba wai annabi ibrahim ba iskala lokacin da yake cewa rabbi alimi kaifa tuhyil mauta ya allah ka nuna mun ya kake raye da matattu kala sai allah yace awalam tu'min fa kai imani bane kala bala yace ya allah ba haka bane walakin li yadma inna qalbi na yi haka ne dan zuciya za ta sami nutsuwa eh da ƙara samun nutsuwa shi ne malayin ta ce wannan to tawazu ne na gabatar da annabi ibrahim akan annabi alaihi salatu wasalam shi da kansa ya gabatar da shi a kansa lallai wato tawazu ne domin Allah annabi yana nuna cewa mu ma da baka kai ba mu shakka ba wannan daraki abin da annabi yake nuna kenan wannan tawazu ne domin annabi shine gaba da kowane annabi yawwa shine malamin sa ce tawazu ne me yasa ba wai ai ta zo ba ana kawowa malaman tafsiri na kawowa annabi ibrahim ya zo wucewa sai ga an jefa da wani mushen jaki a gefen kogi idan ruwa ya kada irin ya to din nan kamar yadda ruwan teku yake in ya mutu ya to har gaba saboda haka su kifaye da sauran dabbobin cikin ruwa in ya kaɗo su gurin wannan mujan jakin sai su su ɗan ciki in ya kuma dawowa ya mai da su shi ne maganar da aka idan kuma kogi ruwa ya bakan wannan mujan jakin su kuma damun daji in suka fito suka gani su ma su tsaya su tsayi farautar su akan jakin kaga na ruwan jiki na waje ma su kai bayan nan har tsuntsaye masu yawa a sama kuma su sauko su tsatsaka sannan sai to wannan abun annabi Ibrahim ya gani saboda yana ganin yanzu duk gashi Allah ne kuma tashin jakin na rana a kiyama amma kuma duk naman sai yana cikin different dabbobi wata a sama wata a ruwa wata a daji sai yake tunani yadda Allah zai tattaro naman lokaci guda kaifa tuhyil mauta to cewa idan mutane suka mutu tuba akwai wanda zai mutu da irin wannan yanayi ko kuma mutum ya mutu a cikin kabari amma ya riddibi gaba ɗaya ƙasa ta cinye naman ta bar kasusuwa kuma wani lokacin garin ruwan sama ma za a ga ƙasar ta zo Allah ya tafi da ita da gurin ta wani gurin kaga naman gari ya tafi wani garin to shine Allah madaukakin sarki ya bashi misali kun sa a suratul baqara sai da Allah ya buga misali guda hudu na mutuwa da yadda yake rayarwa yadda yake rayar da mutum na farko alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi an atahu allahu almulk lokacin da suka buga shi da wani murud da ba zai yake da marudi lokacin da annabi ibrahim ya ce wa lamarudu ni ubangiji na yi yi wai ne rawawa yake kaje shi ma lamarudu yace to an yi wannan ala ala uyi wa umi shine ba yanzu kace abin da yi shine akwai wanda aka kama za a kace a farjin sai yake zo ka tafi na sallame ka wai yara ya kike ne yanzu tunda ya sallame ni sannan ya kama wani ya kashe ai daban-daban daban-daban kam sai annabi Ibrahim ya ce fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-maghrib fa atibiha min al-maghrib to ni ubangiji da yana fito da rana ne daga gabas kai kuma ka fito da ita daga yamma kaga rana biyu kenan ga ta lamaru ga ta Allah babu yadda lafi kafa nan da nan kuma zai tsoro tsoro ya kasa wanda ya kafa da Allah yake sai Allah ya kunya tafi wallahu la yahdil qawma zalimin Allah baya ji yadda azalimai kafirai kenan na biyu aukan nabi marra ala qaryatin wa hiya khawiya khawiyatun ala urujiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha shi kuma wucewa ya gari ya gaggari gaba ya zama kufai ya zo yin tafiya da jakinsa da kayan abincinsa yana cikin tafiya sai ce yanzu wannan sai Allah ya rayar da garin nan shi ma yana cikin tunani sai wa yanzu sai Allah ya kuma raye garin nan ka ganki ka ki ba kowa sai Allah ya dauran ta shekara 100 ba ma da wallahu bi aka ani thumma ba'atha Allah ya dauki ransa tsawon shekara 100 sai aka ce tashi yalla yake kam labe kwanan ka nawa sai yake labe ce yawman aw ba'da yawm ya fi tunanin dai kwana ɗaya ko kuma bai ba kai kwana ɗaya ba Allah yake ballabi tan ya ta'ani shekara ɗari kai a kwance fanzur ila ta'ani ka wace rabi ka lam yatasanna yace ka duba abincinka da abin shanka ko baronan da ya dole shi bai buga ba bai buga ba abincinsa ba abin da yi ko yin wannan condensation da ake wannan gumin bai ma jika shi ba bai jika shi ba saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce masa to dau yadda ka gani nan da nan kuma bayan ya kalla abinci sai Allah ya tsara kan jakinsa kuma jakinsa gaba ɗaya ya zama kasusuwa sai Allah ya ce wanzur ila himalika walinaj'alaka ayatan linnas yace ka dawo kuma kalli jakin an gama da abinci kalli kuma abin jakin ka shi kuma kaga ga abinci da yi komai ba da so baro dan ka ko jinja amma ba ga ga jaki kuma ya zama kasusuwa sai Allah yace wanzur ila al-azwani kayfa nunkiruha ko nunkisuha dawo ka kalli jakin ka ga yadda za mu wato za mu haɓakar da shi thumma nafsuha lahma sannan mu lindube shi da nama yayin da komai ya bayyana a gaban sa Allah ya kashi jaki ya koma har inda yake ganin tabo na gurin hawa da gurin kafarsa da waye komai ya dawo ala alamu anna la ala kulli shay'in qadir sai ce na tabbatar cewa Allah ne iko ne akan komai kaga misali na biyu na uku sai ayar gaba dawa su guda uku na ajerin su amma da asura daya hudin wai kare ibrahim rabbi alimi kai ba tuhil mauta shine muka ji yanzu shine na uku sai na hudu can gaba shi kuma alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum wata mutane ne su dubbai dubunnai sai suka fitar gaba gargawar tsoron mutuwa malaman tafsiri sun tattauna akan ne ko suka je saboda annoba da ta sauka a garin sai suka yi gaba ɗaya suka fito suka baggar wasu kuma suka ce a'a yaki ake suka ga waɗanda mayakan sun cin mutu in dai har suka zo to ba wanda zai kai labari shi ne suka yanke shawara kawai su gudu don kar a kake su to sai Allah madaukakin sarki yace ba dai mutuwa innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum aina wa takunu yudrikum al maut sai Allah yace kowa ya mutu ko dubin nan ba wanda zai ta shine kharaju min diyari wa qulubun hadara al maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum bayan duk sun mutu gaba ɗaya sai Allah yace to ku tashi gaba ɗaya suka miƙe to Allah da kansa yake inna Allah la du fadlin 'ala an-nas walakin aktsara an-nas la yashkurun Allah madaukakin sarki ma abokin falala ne ga mutane sai dai mafiya yawan mutane ba ta yi wa Allah godiya yanzu ba za mu gode wa Allah da ya ba mu aran rai ba waɗanda suke ta tafiya yanzu su ne suke wa Allah sai mu gode wa Allah godiyar Allah kuma shi ne ba wai faɗe da baki kawai ba ta hanyar yi biyayya gare shi sai an fito da wannan dole eh a bauta masa yadda yake so wannan su ne hanyoyin godiya ga Allah ما يؤخذ من الحديث ذكر بعض فضائل سيدنا ابراهيم اوكي ومقالة هذا حديث بعيد قال ولكن ولكن ليطمع إن قلبي من جرى النبي إبراهيم يتي ويرحم الله لوطا الله يجزاك النبي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يا كسنتي yana zuwa ya fashe zuwa ga rukun wani katon dutse shadid mai tsanani shine ba da suka ce kinaya a kai cewa wato ai abin da wato matsala ta yawa ga mutanen sa neman mazan yayi yawa sai cewa ina ma ina da dangin da zan je fake da su dangi yake ne dangi mai karfi wanda zan fake da su wanda in an kawo mu hari za su kare ni ko kuma dalilin dangi a ɗaya da abin da yasa annabi yace um tun qawl maratib arba'in limariya wa jamaliya wa li asabiha domin kai dan dangi ne ana kaza ma kafa wani abu ana ji ana gani domin ka fito daga extended family an san uku suka taro faɗan su wa'anda to ba ba yadda za to yake ina ma yana da dangi masu ƙarfi da zai je fake a gurin sai cigaba da da'awa shine ya awi ila rukunin jadi na uku walau da bitti fi sijin annabi yake kun ga wannan shi ma ai annabi dan dangi ne a wannan suka zo suka rika bashi Abu Lahab sai ke annabi ne Abu Lahab dan Allah yake tabbata da Abu Lahab babban annabi alaihi salatu wassalam babba ne dan uwan su amma wato mahaifin sa ne to sai yake walau na bisu fi sijini tsola ma na bisa Yusuf da ni ne na zauna a kurkuku in ji annabi alaihi salatu wassalam tsawon shekarun da annabi Yusuf ya yi a kullum la jafi da'iya yace da wannan mai kiran da ya zo da farko kun san a surat yusuf wannan da aka turo zuwa nawa yayi na zuwa biyu annabi yace da ni ne duk karan fara da ya zo kawai zan ce mata ina zuwa amma shi annabi yusuf da ya zo me yake ba taji'a ila rabbika fasalu ma balu niswati allati qatana aydiyahunna yace ya ko ma gurin ubangidanka ubangi ubangi ubangidanka wanda ya aiko ka ka tambaye shi me matsalar matan nan da dalilin da aka daure ni kuma kuma fitowa ya zaci na kuma wani laifin a koma a tambaya me dalilin shine malamin su tabbatar da fiqhu mai kyau da yawa ka kashin wannan kaga akan maslahar al'umma yayin da ya fito ba kan daga maslaha wane mutum to sai yace annabi yace da ni ne da na amsa shi ma tawazu ne yawa wane mutum wane mutum me za mu koya ƙarƙashin hadisi ya ce ma yi hadu minan hadisi zikiru babu fada'ili sayyidina ibrahim alaihi salam an batan wasu daga cikin falala ta annabi ibrahim wa annahu ma shakka fillahi abadan bai taɓa ko kwanto a kan sha'anin Allah ba har abada na biyu zikiru babu fada'ili sayyidina lut ambatan wasu daga cikin cikin falalolin sayyidina lutu na uku zikiru ba'du fadail sayyidina yusuf wa madhihi ala hilmihi an faɗi falalar sayyidina yusuf da yabansa da aka yi akan ne haƙurinsa da juriya na hudu azima khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam girman halayen annabi wa tawadu'i da kankan da kansa ma annahu khairu khalqillah kada cewa shine mafi alkhairin halittar Allah wa abdalu rusul jami'an kuma shi yafi kowane manzo falala duk manzanni ya ji falala wane mutum wane mutum hadisi na 1531 ana bi hurairah radiyallahu anhu kan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake lam yukazzib ko lam yakzib zai zama yakzib Ibrahim alaihi salam anan Ibrahim ba za a ce ta kariya ba a ita sayan magana ba jirwaye ne kamar wanka eh domin kaga ai zuwa na bawa akwai abin da niyyar da ne jirwaye ne kamar wanka ba ne bi bane domin ba annabi bane amma annabawa idan suka yi sai Allah ya zarge su domin sun fi karfunta yawa sun fi karfin su kayan magana kawai tare su za a faɗe ta domin sakon Allah ne to ba za a ce Annabi Ibrahim bai taba ƙarya ba bai taba kayan magana ba in ba a guri uku ba illa salaka kadibatin kaga ba haka lokaci sai kare da guda uku ba a ba ƙarya ake cewa ba annaba ai ba za ƙarya eh domin wahayi ake musu intaini min hunna fi zati llahi guda biyu daga cikin wannan sayin magana yayi ne dan zatin Allah qauluhu inni saqim lokacin da yake cewa ni ne yi rashin lafiya ko ba wuce ya ce ma baya jin daɗi a in ka lokaci ba ka jin daɗi wannan ai to waye ke jin daɗi malam ba ka da lafiya ko ba ka jin daɗi haka ɗaliban mu wasu zazo da cewa ba ta jin daɗi a ba ki da lafiya ko ba ki jin daɗi ba na jin daɗi ai akwai a jigiti ai kina so ki tuna ma yanzu ki samu ba ai ba daɗi kin so ki tawo a mota yanzu ba a tawo a mota ba ya za ki ji daɗi duk wannan abu ai hikima ne hikima ne ko ko yadda sai da cikin magabata in baya so a ganki yana da gurin da yake kalla a cikin gidansa nan yake zama yana bulbulin sa in yazo wanda yazo neman sa sai yace matarsa duk wanda yazo kice ina masallaci domin wannan gurin nasa ai shine masallacin nasa yawwa an bi gidi kenan akwai ikimali karyayi to shi ne ranar ibrahim za ku ji me yasa ya faɗa wa qawluhu da faɗin sa bal fa'alahu kabiru hadha fas'aluhu in kanu yantiqun lokacin da aka zo yace ana tambayar waye kisan ya kakkar ya kai gumaka yace fa'alahu kabiru wannan babban nasu shi yayi ku tambaye shi in kanu yantiquna radiyan in har suna magana ku tambaye su in ba ta yi ba kar ku tambaye su kenan wa qawluhu wa qala baina huwa zata yawmin wa tara shi ce wata rana wata rana huwa zata yawmin wa tara shi da na na saratu matarsa id ata ala jabbarin min al-jabajira kawai sai zo suka je za su yi tafiya to dole sai sun wuce garin wani azzalumin sarki an gane ko shine jabba domin da sai shine azali min jabajira da cikin azzalumai daga cikin su faqila lahu da ya zo boda sai aka tafi inna haula rajulan ma'ahu imra'atun min ahsanin nas sai aka ce wa sarki ga wani mutum na ya zo zai wuce ta garinka amma ya zo da wata kyakkyawar mace ta fi duk matan da aka zo da su kyau aka gaya wa jabbe ni duk matan da aka zo da su ba mai kyanta farsala ilai sarki na jin haka a zalimin sarki kawai sai aika ba fa ta'ala hu anha yasa aka kawo yace kai wannan matar da ka zo da ita me wace ce fa kana sai yace a yi mata tambaya akan ta fa kana yace mara haji wace ce wannan kana sai yace ukhti yar uwa ta ce ba yar uwa ta bace iya ukhti ho bil islam duk ma da ga yau wani ma ga yana ga yawa ta ne shi sai islam haka yake ga yawa shi ne shi oyan sunan ita ba ta ce ma burada islam akwai wanda duk wannan suke yi farai kuwa saboda haka kawai sai ya faɗi wannan yake ruwa ta ce ba ta ta da ka jage ke kudawo gurin matarsa Saratu sai yake da ita kale yake ya Saratu ya ce Sara laysa ala wajhi al-ardu ala wajhi al-ardi mu'minun gairi wa gairuki yake duk duniyar nan duk duniya babu wani wato wa ake kira mu'mini a duniyar nan in ba ke ba in ba ni da ke ba kamar ɗazu ina ina magana nake matar su ta biya wa baya ban baki nake nufi wa annabi nuhu da annabi lut nake nufi kuskuren magana ne an gane ku yawa su matan su mu'minai ne su ne ma aka ci albarkacin su suka haifa mana ƴaƴan da suke ta zama masu albarka su saboda haka sai ya ce mata kin ga ni da ke mu kaɗai ne mu'minai a duniyar nan wa inna hadha ta'alani wannan mutumin da tsiri yayi min tambaya fa akhbartuhu annaki ukhti na ce masa ke yar uwa ta wala tukaddibi kada ki je ki karyata ni ayi magana ki ce a ke mata ta kar ki doma kaga da yazo kan da ayi tsora kalma karya kada ki karyata ni kuma ita ba ta akai tayi ba kar ki ce ba haka bane yawa ba tare ilaiha sarki jabiri yayi ta mata falamma dakalat alayhi da ta shigo sai ta zuwa da su daban daban ba dan guna kan ta ji a zo da kai da matarka aka fara kawo mijin aka sake shi na aka zo da ita yayin da ta shiga zahaba yata na wal wajiyadi ai yana ganin da sai kanka a kuri sai ta buje shafa jikinta shi da biyar sarki saboda kan da Allah ya mata ita tsara fa ukhida ayyana zuwa sai Allah ya yawo hannunsa tsawa ya hannu ya makale ya zuke yadda ka hannu na zukewa sai ya zuke iya matsawarsa iya zukewa hannun eh Allah ya rike hannun fakala yace ila illa hadi baiwa Allah da yaji dai da ki roka mun Allah wannan hannun nawa ya dawo wala azuru ki ranar sai da Allah ba zan cutar da ke ba ya shiga uku to eh bada atillah sai ta daga hannu ta roki Allah wane mutum fa udlika sai Allah ya saka mara hannu banda taurin kai sun mai tana walwa asaliya sai da hannu ya rawa sai kuma kai an ce ku da wajen kwadayi akan mutu wallahi sai kuma ya mai da hannu sai kuma kama ta wa wakila mithlaha Allah ya kuma wa hannu tsawa ya kuma dutsewa bakala bi shi aw ashad ko ba fiye da haka da in ya zuke rabi yanzu ya ma ba ka dutsewa bakala idi illa ali wala azuri kiman addu'a wurin cutar da kewa fa da aka kuma addu'a bai wa Allah fa udri ka aka saka mar hannu fa da abaga hadabati zai kirawo daga cikin fadawa masu gadi yace kai ku zo faƙari sun ce innakum lam ta'tuni bi insan na rantsi da Allah ba mutum kuka kawo ba yace mutum ba mutum kuka kawo ba inna ma ataitu muni bi shaytan wallahi shaytan kuka kawo wannan ba mutum bane ya saba yin yata amma yau Allah ya kama shi ba ka dama hajara fa atak yace ku sallame ka ya dauko yana da bayi sai ya dauko ma baiwa da hajara kan yace ga shi nan bai kira ba shi wannan saboda addu'a da ta hannun zai dawo saboda haka ya haɗa ta da hajar wa huwa qa'imun fa qadama hajara fa tatu sai ta zo mar wa huwa qa'imun yusalli nan ne kuwa yawa saboda haka kawai sai ta zo annabi Ibrahim ta same shi yana sallah ba mu abiyadi sai annabi Ibrahim ya mata nuni da hannunsa kun ga yadda ake duk lokacin da yanayi ya zo na firgici na waye Allah ake koma tunda ya san halin da ake ciki ga abubuwan sai koma ya cigaba da addu'a kawai ya fara sallah yana ganawa da Allah fa umma adiyadi to tana zuwa sai ya nuni da hannunsa kamar tunda sallah yake kaga ba magana zai wa kai mutum haka me ya faru sai yayi ishara yana yi mata haka me ya faru shine bahaya ai me ya faru ai ma haliki wa ba shi aliki me wani hali kike ciki yanzu shine nunin da yi kala ta ce radallahu kaidal kafir Allah ya ji yadda kaidin wannan kafir awil fajir ko kuma fajiri shakka rawi dai ne duk kafir yake ne shi ra'ayi ya bayar ba a wuyansa wa kadama hajar kuma ya bamu neman da hidima ga tana hajar qala abu huraira abu huraira yace tilka ummukum ya bani ma istama ita wannan hajar ita ce baban nan taku ya ku ƴaƴan ruwan sama me yake nufi da wannan me yake nufi da wannan an nuna mun lokaci yayi ne jisa na tambaye ai ƴaƴan ruwan sama haka haka yake ya ku ƴaƴan ruwan sama ma'u sama ruwan sama eh annabuwa akwai maganganu da malamai suka yi wataƙila ba zan ba ko ko zan bada a kanin abiwa mu wajen maganganu uku ko hudu da ake nufi da wannan ina ga tunda lokaci yayi sai a dubo mana zuwa kafin na zuwa mu ji me ake nufi da wannan ya ku ƴaƴan ruwan sama sai mu karanta amma yau kada min alhadith in muka ji amsa sannan mu wuce sun nuna mun lokaci yayi tun da in muka yi faduwa nan sai mu koma falala annabi Musa alaihi salam mun gaba da ta annabi Ibrahim alaihi salam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah ya sunayensa kyawawa kofin zaman ɗaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkai iyayen mu da malaman mu da yan uwa mu da suka riga mu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikan su da gafara asirai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah na ɗaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da kofin zaman ɗaukaka ƙasar mu Allah ka bayar da ita lafiya matsalolin ciki da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin zaman ɗaukaka duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana matasan mu da yaya da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka tura su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sura da kyawawa masu neman aiki da jarrabawa da sana'a Allah ka tallafa musu muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba to da aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله